الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana cikin irin talata uku ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1439 sha hudu ga watan takwas shekara ta 2018 mun sake haduwa dan karanta littafin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari wancan satin mun kwana a inda Imam al-Bukhari ke tambaya karkashin babin da yake cewa hal yu'inu abdahu ko mutum zai iya agaza ma bawan shi ko baran gidan shi ko yaron shi ko mai masa aiki a bayan ya sa shi aiki ya halatta ka taimaka mashi ya kawo mana hadisai guda biyu a karkashin babi din daya an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam inda a ƙarshe yake cewa wa ainuhum ala ma ghulibu ko agaza musu su kuma akan abin da aka fi karfin su da hakan aka samu aikin da ya fi karfin su a agaza musu sannan muka rufe da hadisin Abu Huraira da yake cewa ainul amila min amalihi fa inna amila Allah la yasibu ku taimaka wa mai aiki akan aikin da kuka bashi wannan yaro ne ko bara ne har mun bada misali da yar wanke-wanken gida ko mai maka kai sharar gidanka da waye lokaci zuwa lokaci a rika agaba musu akwai maslaha ta zamantakewa a ciki babin da zamu tashi a yake cewa babu la yukallifu al'abdu ko la yukallafu al'abdu min al'amali ma la yuqiqu ba a dora ma bawa min al'amali aiki ma la yuqiqu wanda ba zai iya ba baran gidanka ba a ɗora masa aikin da ba zai iya ba dan hatta Allah madaukakin sarki baya ɗora ma rai shi ma sai abin da za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to kai ma idan ka samu bawa kar ka ɗora masa abin da ba zai iya ba yace haddathana Abdullah ibn Yazid qala haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddathani ibn Adlan an Bukair ibn Abdullah an Adlan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق an karɓo hadisin daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lil mamluki ta'amuhu ga wanda aka mallaka akwai abincin shi ma'ana barori suna da haƙƙin abinci akan iyayen gidansu wa kiswatuhu haka nan suna da haƙƙin tufatarwa akan iyayen gidansu duk wanda ya mallaki bawa to haƙƙin bawa ne ya ciyar da shi haƙƙin bawa ne ya tufatar da shi wala yukallafu min al'amali ba a dora masa aiki ma la yutiqu wanda ba zai iya shi ba wannan shine abin da hadisin ya bawa karantar da mu kuma daidai da tarjuma da Imam Bukhari ba a dora wa bawa abin da ba zai iya ba to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffata ayyuka guda uku duk wanda yake da bawa dole ne ya ciyar da shi haƙƙi ne da haka yanzu da wanda ya mallaki baran gida da wanda ya mallaki yaron gida ba su da komai sai aiki a ƙarƙashin ka to abincin su yana zama wajibi a kanka haka nan ba su da wani abu sai abin da kace ayi za a yi haka nan haƙƙin tufatarwa su yana kan su yana kanka wannan sun iya nemo kuɗin da ya kai daidai da abincin su ko ba su iya ba sun iya samo abin da ya kai daidai da tufatarwa su ko ba su samo ba suna da dai haƙƙin wannan akan ka in kaga ba maslaha ka kai kasuwa ka saida shi yasa akai kasuwar bayi a dako in kaga ba za ka iya zama sai ka saida wannan malamai suka ce kuma wannan haƙƙin da ƙaramin yaro da babba in dai bayi ne sun faɗo ciki da tsoho da yaro suna ciki da wanda yake yayi tukub baya iya motsi da wanda yake da ƙarfin da zai iya noma gona dukkanin su haƙƙin wannan an yi tarayya a ciki wanda kaga ba za ka iya ba kai kasuwa ka saida lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al'amali ma la yutiqu kuma karka ga ka masa liga mai tsada ka bashi abinci mai tsada kuma ka gallaza mashi da aikin da yafi karfin shi har wai ba a mashi haka dora masa aiki daidai gurgurdu حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أن أبا أن أبا محمد حدثه قبيل وفاته شي عجلان yake cewa Aba Muhammad ya bashi labari dab da rasuwar shi annahu sami'a aba hurairata yaqulu shi aba muhammad yake cewa yaji abu huraira yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiqu ba a dora masa aiki sai abin da zai iya sauran duk abin da muka wuce ne a baya حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب معرور yake tamu wuce Abu Dharr a jikin shi akwai tufafi wa ala gulamihi hullatun a jikin yaransa shi ma akwai kaya set guda fa qulna sai muka ce da Abu Dharr law akhadta hadha wa ataita hadha ghayrahu ina ma ka karɓi abin da ke jikin bawanka ka bashi wasu kayan da ba su ne a jikin shi ba kanat hullatun da kai ka samu cikakken set ka hada a jikinka qala sai Abu Dharr yake ce da su qala annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ai naji manzon Allah sura da mutum tabbata a gare shi yana cewa wannan ne fa abinda malamai suke ta magana akan hujja hujja hujja ko duk abinda zaka yi tanadin hujja kaga wannan fa shawara ya bashi ya kake ganin kaza dauki kaza kai kaza ka cika hujja sai ce aiko ne na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wannan abin da ake nufi da hujja an arike hujja ba tashin hankali duk motsin da kai ba matsala shine imam manta Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin littafin shi na Kitabut Tauhid ya kawo kissar wadansu sahabbai guda biyu ko ko tabi'ai guda biyu aka yi irin tauraron ne mai haske cikin dare tau da haka da suka tsaya da safe suke ba da labari waye ga tauraron nan da aka harba wanda ya haske cikin dare sai ɗaya daga cikin sa yace ni na gani to kuma kusan al'ada duk wanda ya ga harba tauraron nan to sallar dare yake to sahabbai ba sa so a yabe su da aikin da ba sa yi sai yace amma fa ba sallah nake ba a lokaci to me kake yi sai yace ludistu harbi na akai kunama ce ta harbe ni ko miciji ta harbe ya harbe ni sai wannan sahabi ya ce wasu to me kai da aka harbe ka sai ya ce addu'a ne na tofa sai ya ce me yasa kai addu'a ka tofa ko hujja ake ta tambaya ciki sai ya ce daga haiku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a tofi ko sai ya ce ai ya ji hadisi daga wane ya karantar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ruqa illa min human aw ainin ko ba a tofi har sai idan dafi ne ko kambun baka to ni ko abin da ya cije ni dafi ne yasa nayi addu'a na tofa sai kawo hadisin da yake cewa ai ko a ranar alkiyama za a zo da mutane ga al'umar wani ga al'umar wani ga al'umar wani ga al'umar wani da ƙarshe za a kawo waɗansu dodo guda a ce waɗannan za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba me yasa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba yace humul ladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna kagan su dukkanin su tattaunawa suke ni na ji kaza kai ka ci kaza ya tantance wane ne abin da yaje yake kan mizani na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan har yanzu sahabbai suna karantar da kai haka al'amarin yake ya ka sa kaya yaranka da kaya me zai hana ka karbi na yaranka kai sai ka hukutowa a cikakkiyar kamala sai ce ni ko ji nayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka ya fi ra'ayin da ka zo da shi ikhwanukum yan uwanku ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya su a ƙarƙashin kulawarku faman kana akuhu tahta yadihi wanda duk dan uwan shi ya fada ƙarƙashin hannun shi har yanzu musulunci bai dauki bai ba wannan saka tsantsantun mutane kenan bai dauke su ba ƴan ƙasa kashi na biyu ko kashi na uku ko kashi na hudu a su ma ƴan ƙasa ne a matakin farko yasa aka ce musu ƴan uwanku wannan ne cewa kenan tun daga farkon musulunci fa ya zo ya yaki aikin bauta duk da ya tadda ana yi amma zai mata gyara yasa ake kiran su da ƴan uwanku to duk wanda Allah ya sanya ɗan uwan shi a ƙarƙashin hannun shi falyut'imhu mimma ya'kul ya ciyar da shi abin da yake ci wal yulbisu mimma yalbasu ya tufatar da shi abin da ke sawa wala yukallifu ma yaghlibuhu kada ya dora mashi abin da yafi karfin shi fa in kallafahu in ya dora mashi ma yaghlibuhu abin da yafi karfin nashi fali wa inhu alaihi to ya taimake shi akan wannan aikin sai su yi aikin tare lalle kan bawanka ba zai iya yin kaza ba kuma ba ka da damar da za a yi aikin sai ta hanyar shi to in ka umarce shi ya yi aikin sai ku haɗu da kai da bawan ku yi aikin zai kashe zafin ɓacin ran da zai samu a wannan hali din wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace sai ke ta babu nafaqatir rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqatun babin da yake bayanin cewa abinda mutum ke ciyarwa gabayin shi da barorin gidan shi wannan abin sadaka ce a wajen Allah madaukakin sarki kada ka ga dan mai wanke wanke ta zo ta yi wanke wanke kuma ta yi tsirin kwanuka guda biyu za ta tafi gida ta ce kai wannan ayata kare ni ko don kaga ta yi irin wannan kwanakan tuno sadaka ce za ka samu a wajen Allah maɗaukakin sarki haka wanda ya zo yake maka wanki yake maka wankin mota yake ma share kofar gida yake maka share kwalbati in an zama mashi abinci ya tsugunna a kofar gidanka ya ci wannan abin sadaka ce kai uwa uba ɗanka da matarka in ta ci duk sadaka ce shi ne abin da Imam Bukhari ya bawa karantar da mu a wannan babi ne ta haddathana Ibrahim ibn Musa qala akhbarna Baqiya qala akhbarani Bahir أخبرني بحير ابن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرف يند مكوشي أبايكو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شي مقدام ابن معدي كرف يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينشيوا ما أطعمت نفسك وهو صدقة abin da ka ci da kanka kai da kanka za a rubuta ma sadaka a wajen Allah madaukakin sarki ana ai har ta yawa ko garawa sa ta yawa eh ka je ka siyo abinci a sarrafa ma ka dauki loma kai bismillah ka fa a bakin kalada ci ai wallahi musulunci da arhafa da yawa wallahi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi wallahi ran shi ya baci da yaga ana lalima lalima a gefe yace ban zo muku da addinin da yafi kowanne sauki ba na zo muku da addini bil hanifiyyati samha addini mai kyakke addinin annabi Ibrahim samha addinin da yake da sauki da haka dan me za ku tafi gefa kuna lalima lalime duk abin da za ku lalimu a gefa ba zai kai saukin addinin musulunci ba duk wani sassaucin rayuwa duk wani daɗi wallahi sai dai a bar musulunci sannan a sha wahala inda mai demokaradiya take tafe inda mai mulkin soja yake tafe inda mai mulkin sarauta yake tafe in wani irin tsarin mulki da aka yi da akwai wallahi bai kai daɗin addinin musulunci ba matsalar mu mun yi nesa ne da addinin musulunci an nisantar da mu addinin musulunci yau mun kai wajen sati biyar muna karatu ko karatun da muke na sati biyar ba bayin fa amma duk irin ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zauna da bayin ne muke karanta wanda kuma sune suka fi kowa kaskanta a cikin al'umma ba su da dangi iya ba su da dangin baba banda musuluncin ba abin da suka mallaka waɗansu sun ba su musulunta ba amma fa su ake ma wannan gatan a cikin addinin musulunci sai wanda kuma duk an mashi komai a musuluncin yake da iyayen shi da dangin shi in an kare haƙƙin wancan ya kai ba za a kare haƙƙin ka ba shi yasa in aka ce a yi shari'a a tabbatar da shari'a ba ana nufin a datse hannu ba ba ana nufin a kashe barawo ba ba ana nufin a kashe mazinata ba abin da ake yi ne duk abin da ya hana mu jin daɗin rayuwa mu dawo mu ji daɗin shi da yawan mala in ka ɗaga ba a jin daɗin rayuwar fa in kana da kuɗi kana ta matsa matsi ina za ka kai ina za ka aji banki karbo ne kwahe kuɗin ya karya banki kada a ce an yi kaza kada ka buƙaci kuɗi babu kada ka yanka su a zo babu babu kwanciyar hankali in kana da akwai ka kawo gida barayi su biyo ka ka sai babur sabon roba roba ɗin nan barayi na su rinka banka gida gida ka sa a ɗaki a ƙalle ɗakin wannan an ce yanzu sun fara bubbuga gida ce ka mai kwamu kullum ka shiga wani tashin hankali a ciki in mota ka siya kana jin tsoro kwanakin ba ka addabi gari ka ajiye mota da safe ka zo ka daga ba baci babu kwanciyar hankali kenan in hanya ka hauda daddare kana tsoron barayi in kai asubanci kana tsoron barayi to inda za a samu addinin musulunci a yi shari'a duk waɗannan tsorukan su ne za a fara fiddawa daga zuciyar mutane sai ka yi tafiya daga nan har kano tsakar dare ba wanda kake jin tsoro banda Allah maɗaukakin sarki yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho yana karantar da addinin musulunci mutane ana gallaza musu yace wallahi idan addinin musulunci ya zauna shari'a ta zauna kuma yace Allah yayi alƙawari la yutimanna nura sai ya cika hasken shi yace hatta yasirar rakibu min hadramaut ila san'a la yakhafu illa Allah wa dhiba ala ghanami yace wallahi idan addinin ya tashi ita ce karshen tafiya mai nisa da za a kwatanta a lokaci manzo Allah ya ce mutum ya taso tun daga hadramaut ya zo har binin sana'a capital ta yemen ta yanzu ya ce ba wani abin da yake jin tsoro a hanya sai allah maɗaukakin sarki ba tsoron yan fashi ba tsoron barayi ba tsoron mucijai ba tsoron kaza sai allah maɗaukakin sarki sai kuma tsoron da yake dabbobinsa da yake suke kiwo a bayan gari kada kura ta je ta cinye musu wannan shine abin da mutane za su ji tsoro idan addinin musulunci ya zauna in addinin musulunci ya zauna duk yawancin rikici da ake babu in ana rikicin ƙasa sai a ce alƙalai sun hada ƙasa ta ci gaba to in shari'ar musulunci ta zauna hatta alƙalai sun rasa ayyukan yi Umar dan Khattabi a lokacin Abubakar Siddiq an taɓa bashi aikin shari'a da aka ce masa kai ne alƙali a garin Madina sai da ya shekara guda tir ba a kawo masa shari'a kwaya ɗaya tak ba da ya ga shekara ta yi bai shari'a ba sai ya zo ce a sai na abakar ya ce na rubu in rubuta ritaya na ajiye aikin da ka bani ya ce me yasa ka zo rubuta ritaya me yasa ka zo ake aiki kana nufin baka cancanta da alƙalanci ba ko abin da aka baka bai maka ba ya ce alƙalanci ba shi da amfani a garin da kowa ya san haƙƙin shi alƙalanci bai da amfani a gurin da ba wanda yake da sha'awar a shin haƙƙin wani kowa ya san haƙƙinsa kowa ya kiyaye haƙƙinsa shekara guda ba alƙalanci an kawo an aji to amma zai ga mutane ribibi ake fama ake ina alƙalanci yake saboda miji yana zaluntar matar matar tana zaluntar miji ɗaya yana zaluntar uban shi wa yana so ya danne haƙoƙin ƴan kanwa a kan rabon gado in an yi wuto alƙali har kamun kafa suke wa zai kawo musu shari'a kotun su su fidda shi a cikin gadon ubansu haka kenan duka abin da ake fama shine shari'a ce ta kwanta ake so a danne ta don ana magana a tabbatar da shari'a ne duk wasu ƙananan abubuwan da ake tsoro shari'a za ta yi maganin su kafin ka zo sare hannu kafin ka zo yanke kafa kafin ka zo kaza kuma da zaka bi shari'a musulunci fa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ka zo yau mutanen da suka tabbata sun yi sata takakke sata da sharuɗan da addinin musulunci ya sa mata aka yanke hannunsu za su kirgu in ka zo mutanen da suka yi zina aka yi musu bulala ko aka jefe su za su karbu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne ghamidiyya ce ko sai ma'iz sai matar mutumin da ta yi aiki da ta yi zina da mai gidanta da yaron mai gidanta su ke na mutu uku aka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin Bakar babu wanda aka kashe saboda yayi zina zamanin Umar babu zamanin Usman babu da aka to inda za a yi shari'ar abin ne zai yi sauki amma zan ba yi ba sai da cewa titunan ku abun tsoro ne wata unguwar in ka je da daddaren ka ajiye mota ka zo na ga yan sanda suna zagaya ka kai ma ko ka zo istinci ne unguwar haka zaga yan sanda suna abun fari ya kai ga haka in ga yan sanda sun tsare daga ishar farko to so suke su tsare su waye suka dauko yan mata su kama su an riga an kai da wannan to inda shari'a duk waɗannan abubuwan za a taka musu birki cututtukan da ake ta fama da su ba ku buƙatar ingila ko amerika ta kawo muku taimako iyaka taimako da za mu yi ne an kawo maganin kanjamau ko an kawo condom an kawo kaza don kar a ɗauki cututtuka to inda za a yi addinin musulunci a tsaya kan addinin musulunci duk waɗannan abubuwan an wuce su jigawa ta yi doka in za a yi aure sai an yi gwaji sai an yi wane da duk da an wuce wannan guraren rahin tsoron Allah ne duk ake wannan ko bai hada cututtukan su yaɗa cikin al'umma ba kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari inda yayi yayi bayani in za ku watsar da shari'ar Allah madaukakin sarki za a samu cututtukan da babu labarin su cikin iyayenku yanzu kakanmu na biyu aka da shi duniya aka tambaye ka san kanjamo ba abin da zai faɗa akan ta in ka musu jarabawa ya faɗa akan ta ka san ga cuta mai kare jiyar jiki ko sidawo ko ko wace ce duk abin da zaka tambaye bai san waɗannan cututtukan ba kai har ma da wanda ba na laifuffuka ba fa sabbin cututtuka sun shigo zamanin yanzu ake sanin su Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ba mu ikon tsarewa din yake cewa to ma aqamta nafsaka wa huwa sadaqatun kai abin da ka ci a karan kanka sadaka ce wa ma at'amta waladaka abinda ka ci da danka wa zaujataka da matarka wa khadimaka da yaron gidanka wa huwa sadaqatu wannan dukkanin su sadaka ce a wajen Allah madaukakin sarki wannan kuma sune rukunin farko da suke fara cin abincin gidanka kai zaka ci danka zai ci matarka zai ci wanda suke aiki a gidanka ƴan wanke-wanke da ƴan sulfe da ƴan share-share da ƴan goge-goge za su ci duk ba su ne ba to dukkanin su in ka hada sadaka ne za a rubuta maka lada a wajen Allah madaukakin sarki da haka yasa zaka ga duk abin da zaka yi a musulunci ba wahala kuma duk abin da zaka yi a musulunci ba a barin ka ba lada wani zai iya tambaya yanzu ma abin da na ci a ciki na sai a bani lada to inda ba abincin baka ci kaje ka sha giya fa inda ba abincin baka yi kai amfani da kuɗin kai zina kake kallo za a yi za a baka zunubi irin kiyasin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wasu habban shi kenan yace manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa fi bub'i ahadikum sadaqa a farjin matar ɗayan ku akwai sadaka mutum ya je ya kwanta da matar shi ya biya bukatar shi za a rubuta masa dubul lada suka ce manzon Allah yanzu mutum ya je wajen matar shi ya biya bukatar shi ya ji garau kuma a rubuta masa lada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke gani inda zai dauki alƙalamin sa je ya jefa a gurin da yake haramun ne suka ce za a rubuta mai zunubi ya ce to anan ma Allah madaukaki sarki zai rubuta mashi lafi da haka kenan duk abin da kai ki yasa inda zaka samu zunubi to an kai yadda ya dace a shari'a musulunci za a baka lada Allah ya ƙara tabbatar da mu a cikin addinin musulunci حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد an asim ibn bahdala bahdala an abi salih an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khairu sadaqati ma baqa ghinan wal yadu al ulya khairun min al yadi al sufla wabda biman ta'ulu Abu Hurairah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu sadaqa mafi alkhairin sadaka a duniya ma bakka ginan ita ce wacce ta bar wadata sadakar da aka yi ta an kare kuma wanda yayi wannan sadakar yana cikin wadata to wannan sadaka ita ce tafi kowace lada a duniya ma bakka ginan ita ce wacce ta bar wadata a wani lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an zahari lighina ita ce wadda aka yi ta a cikin wadata sadakar da tafi kowace daraja shi ne kana da naira miliyan ɗaya ka ɗauki dubu uku ka bada za a samu matsala za a samu tashin hankali za a samu da sani to irin wannan sadakar ta fi lada saboda in ka cire zuciyarka ko ta kanta ba ta komawa kana da naira dubu ɗaya makaho ya zo tsaya ya bara sai ka cire naira goma ko naira ashirin ka bada a dubu ɗaya in ka cire naira ashirin akwai abin da zai tada maka hankali to irin wannan sadakar ta fi alkhairi amma kana da dubu ɗaya ita kaɗai baka karya ba kana so ka tura wajen hawa isi ba a suyo waina sai ya yi makaho ya zai sadaka kawai ka lallaba ka kwanta sai ka zaro ta naira dubu ciwon sai ka meka mashi kuma ka fara kalanta waye zai fito da abinci a cikin abokai a ciki waye zai suyo waina ya yi bismillah kaga kana ba da ta zaka fara tunanin ina mafita to irin wannan sadakar bata kai ladanta bata kai irin wadda za ka ɗauka ka bada kuma ya zama to kana cikin wadata ba ita ce ta fi alkhairi lokacin da ka je ka ɗauko albahin ka kirga dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu talatin ɗan yan fawa kenan ko yawwa da ka jinjina talatin ɗin ka kace to me ya kamata in yi sai ka ce bara in ware dubu biyu ko dubu da ɗari biyar ne ma in yi sadaka ya da na ji daɗi wasu bayan Allah su ji wani kai ma an gwada ribiyar kai ma an gwada ribiyar kai ma an gwada ribiyar saura dubu ashirin da takwas da ɗari biyar to irin wannan sadakar ta fi alkhairi za ka yi ta ne zuciyarka ba ta ƙara komawa kanta ba na na e ta kuma na isari ake kiranta ina san abu kuma ina tunani a matsayinka na ɗan uwana musulmi kana son wannan abin in haƙura in baka wannan kuma shi ake kira isari wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amma ba kowa ke iya yin wani a cikin al'umma ba sai mutanen Madina su da Allah ya bada wannan aikin ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ana samun ɗaiɗaikun mutane su iya amma shi kuma bai da alaka da wadata ko rashin wadata ka je ka kashe kuɗi amma abinci an zuba maka irin abin da kake so a zuba wani abokin ka sai iyo maka waya da Allah sarkin shanu an yi abinci a gidanka wallahi ne na zo gidana ba abin da na samu kawai kace to a dauka a kai mashi wannan kaga ai wannan abincin da za a kai mashi bai nufin baka cikin wadata a take za ka iya fidda wani kuɗin a siyo a sake dafa maka amma dai wannan din ka haƙura ka fifita abokinka akan shi ita ma na sadaka ce mai tsada amma ba ta nufin kuma daga wannan ka bada ba babu sauran wani abu a cikin gidanka wani ana kiransa isari eh ka sai gida ta naira goma zaka ci sai abokin ka zo sai ka hakura ka meka masa ya dauka ka sai ka bashi kai hakuri kana so wata mai gida ta zo ka saya wannan isari ne bata alaka hada da naira goma bata hana arziki bata sa arziki amma in ka hada umumin sadaka shine sadakar da kai ta kuma kana da guntun wadata a cikin wadata kake kace kace wanda ta tafi alkhairi wanda yasa malamai suka ta tattaunawa to da wanda zai ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bada da wanda zai auna ya jinjina ya duba ya yi abin da ba ɓacin rai wanne ya fi lada wanda zai yi ta cikin ruwan sanyi ba tashin hankali wannan sadaka sa tafi alkhairi in ƙarfin imanin ya kai mun taɓa tattauna a baya ko idan ƙarfin imanin ya kai in ka bada ka bada ba za ka taɓa waiwaye ba to wannan kai ta tafi alkhairi sai dai wanda za su iya ta aduna ba su wuce mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ba Abubakar Siddiq da yana cikin su ko eh da yazo ya tattaro komai ya zubi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kabar wa iyalan gidanka yace na bar musu Allah yana da yakini kuma Allah ba zai tozarta su ba manzon Allah ya sa mishi albarka ya san imanin sa ya kai ya bada ko ba abin da zai biyo ba ko ba abin da ya biyo baya a duniya Umar dan Khattabi da bai kai shi karfin imani ba tunda an ce aka hada imanin Umar dan Khattabi da na Usman da na Aliyu da nawa da naka da na baba da na kaka duk in an hada da na Abubakar a gefe shi kadai zai iya rinjayar mu Umar dan Khattabi sai ya kawo rabi kaga daidai da imanin sai Usman dan Affan da ya tashi za a tafi yakin Tabuka kusan mutum dubu yawa guziri iyaka abinda arzikinsa zai iya dauka zuciyarsa za ta iya dauka kenan Usman ibn Affan in ya taho da ayari da ya shigo garin Madina ya tadda ana yunwa akai tayi akai tayi yace wallahi har yanzu duk cikin ku ba wanda zai iya sayan abin zai ba wanda zai iya taya abin da zan saida to kana so mu linka maka ne ko sau goma yace a'a zan saidawa wanda zai linka min ne sau 700 fa yudaifahu lahu adafan kasira ko kamar sare sumbulatin a kamar sare menene habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba yace to duka abin da kuke gani na akayan fatauci da na shigo da da abincin da yake ciki za a raba wa mutanen Madina ne kyauta a yaƙi yunwa aka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu to ina yanzu iri na irin ka masu kuɗi da masu wadata da masu arziki duka za a haɗu a taimaki juna duk da an wuce wannan kukan da ake ciki akwai fa yasa wannan sha'arawi yana da wasu karin magana da yake yi in yi karin magana to zaka tadda cewa in ka tsaya kai tunani akan ta zaganta haka take yace ya rantse da Allah in ka shiga kasashen musulmi duk inda ka ga talaka a cikin bakin talauci to akwai mai kuɗin da yake cin hakkin sa a gari zaka duk wanda ya gaya maka ana talauci a Najeriya to bincika shi anya kai hakkin ka ba a hannunsa yake ba haka kaidar zamantakewa take inda kowa zai yi abin da yake hannunsa haƙƙin da Allah ya ɗora mashi lafiya kalau za a zauna arzikin ya kai wadatar ta kai babu yadda za a ce wani baya samun naira goma a rana wani kuma yana samun biliyan biyu a rana kuma a ce a zauna lafiya kalau ba zai biyu ba biliyan biyun nan dan Allah idan ƙwayar kuɗin za ka zuba mai a cikin shi in ka zuba ta wallahi ya mutu eh ka buɗe cikinsa ka zuba naira biliyan biyu ka aje wallahi fa ya mutu ba wai abincin miliyan biyu ba ba wai ruwan miliyan biyu ba ba wai coca-cola ta miliyan biyu ba ko ta miliyan biyu wala ya mutu to inda haka ne zai dauki iyaka abin da zai wadace shi wadace iyalin shi akalla ma na shekara sauran a dan tattaba a tattaba a tattaba a tattaba duk da su a zauna lafiya kal to haɗama da babakin rinti ita ce ta samu abin da muka faɗa ciki in an ajiye misali in fuloci ne an kashe in damar aiki ce an kashe in kuɗin gwamnati ne an kwashe yasa muke faɗa cikin talauci an ajiye kar a yanka kuloti he bayan shekara hamsin ko bayan shekara talatin samari sun kare secondary school an ɗauke su aiki suna da buƙatar na su yi gini su yi aure sai gwamnati duba to su waye ba su da kulotai he a yanka kulotai he a ce to da wana da wana da wana a ba su su yi gine cikin shekara biyu sai ga ba wanda za a ba he wanda suka kafa gwamnati suka yi siyasa suka yi wahala su a ce kai ma an ɗaya kai ma an biyu alhali da gidaje guda uku da kulotai guda talatin da wane ne dan mai sauri ba zai fada cikin matsala ba to kada in kana da fuloti kar a baka in kana da gida kar a baka a duba samari yan secondary da NCE ya zo da lafiya kalau in sai da wani yau tukura ce to hima sai da dan uwansa wanda yake da bukatar ya gida duk da ya zo da lafiya kalau wadanda da filin da ya aje tun shekara a hirin ko 30 yanzu kai yake jira ka kare secondary school ka samu aiki ka taru kuma yanzu ya manna matsa da ya kwace rabin kuɗi a ga na matsala kenan wanda za a zauna daidai yadda ya kamata a zamantakewar sai a samu lafiya kalau da haka duk inda ka ga talauci ya talauci to akwai wanda suke zauna akan haƙƙin mutane yanzu inda za a zauna a yi lissafin zakka ta tsakani da Allah duk wanda ya cancanta ya fidda wala ko kwana biyu ne ko uku sai an rage zafin talauci a kowane gari ne sai da manzo Allah ce tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim ko faturaddu ala fuqara'ihim a karɓa a gurin mawadata na gari a bawa matalautan gari wallahi sai an rage zafin talauci a kowane gari aka karɓa to amma da kayan magana za ka yi mutum ce maka ai su ɗan gote su alasan ɗan tata su aminu ɗan tata to kai ɗan babanka banda kai a ciki har da kai a ciki lokacin da kake lissafin tara kuɗin aure kake lissafin ginin gida kake lissafin sayan mota kai kana lissafi da zakafa nawa ne lissafin zakar a wannan shekara sai ka je ka tara ka wuce lissafin baka sani ba to kai ma zakar tana kanka lokacin da ka tara yar miliyan ɗaya da ɗan motsi kafin sauran su cika ka shekara da su to ka tsaya ka fasa gida arba'in ka ware ka duba makwabtanka mabukata sai ka ba su kai kaga tarin mota kake su kuma yanzu maganin yunwa za su sai a wuce wannan guri ɗin Allah ya sa mu dace na'am khairu sadaqati ma baqa ginan mafi alkhairin sadaka ita ce wacce ta bar wadata a bayan an yi ta wal yadul ulya manzo Allah ya ce hannu madaukaki khairun min al yadi sufla ita ce tafi alkhairi akan hannu makakkanci muna da yadul ulya muna da yadul sufla malamai sai suka yi ta tattaunawa to wane ne yadul ulya wane ne yadul sufla wane ne yadul ulya to in muka tambaya hannun da yake sama yafi hannun da yake ƙasa na'am na'am hannun da yake badawa yafi hannun da yake karba ko wasu malaman sun ce haka abinda ake nufi da yadul ulya shine hannun da yake badawa yadu sufla hannun da yake karba akwai da suka fassara a haka akwai da suka fassara yadul uliya ita ce yadul muta'affif mutumin da yana da bukata ba zai tambaya ba saboda ya tsare mutuncin shi to nan ne ake kiransa yadul uliya yadul sufla fa suka ce mutumin da yake roƙo da bukata ko ba bukata wanda da Allah taimaka mu wani bani wani ina da matsala kaza ya rage mu na sai kaza saura kaza wadannan suna ke kiran su yadda sufla da haka kenan wanda zai kame yana da akwai ko ba shi ina aka kai ne yadda uliya wanda yake roƙo ina yadda sufla wasu kuma suka ce a'a almu'ti wanda yake badawa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wa la sawfa yarda suka ce sune yadda uliya yana da akwai zai ɗauka zai bada in an tambaya ko ya gane ana da bukata zai ɗauka ya bada suka ce su da yadda kuliya almane marowaci mai kankamewa wanda baya badarwa wa amma man bakhila wastaghna ko a wa kadzaba bil husna fa sanu yasiruhu lil usra shi yayi rowa ya jije so yake zaman to mawadaci to wannan suna ake kiran su al yadu sufla dan haka mai badawa yafi wanda yake rowa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana akwai wasu mala'iku guda biyu aikin su idan gari ya waye ɗayan zai fitowa duniya ya ce kuwa da yi kuwa ya ce fa ajewa da taro ba ta tara dukiya kuma sai yayi addu'a ya ce Allahumma a'ti mumfiqan khalafa Allah duk wanda ya dauka a jihunsa ya bada Allah ka kawo canji kamar da abin da ya bada ɗayan kuma zai yi shela kuma sai ya ga muku ya ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk mai wayan sai ya tara sai ya anarki sai ya nannage Allah ka dora mai asara sai ya tara kudin ya tara ya ce da ya tafi Kano ta ce wuta ta tafi gidanka ya tara ya tara ya bari a haguwa ya tafi gida sai wuta ta ci kasuwa sai ta fara ta hagonsa ya tara ya tara sai an fahi su zo su kwashi yana daga cikin alƙawarin da Allah ya a'afe mumfikan talafa ɗaya daga cikin magabata aka ce ya bar kayan shi a shago da dukiyar shi da komai yana gida a kwance da saba ga masa aka ce wuta ta ci kasuwar ba abin da ya saura ya ce a'a ce wallahi ban da shago ne sai ya kaje shi a zuwa ya ce wallahi ban je ba amma wallahi ban da shago na kuma wallahi bata ci shagon shi ba ba abin da ta ci a shagon nan ya ce duk abin da Allah yake so a tsare ce wallahi na tsare ba haram ba algus ba rantsuwar ƙarya ba cutar ƴan ƙauye ba bugun hanci ba kaza na fidda zakka na yi kaza ce wallahi ba za ta ci shago na ba kuma bata ci ba dan kenan inda zaka makalkale kai dubara kan musguna wa talakawan Allah madaukakin sarki sai Allah dora ma asara asara kuma ko dai kai ta directly ko kai ta indirectly eh ka fito takara a hana ka a wannan jam'iyyar ka tsallaka wannan a hana ka a wannan ka tsallaka wannan a hana ka a wannan ka tsallaka wannan ka zo ka bi mutane dubu biyar biyar dubu goma goma kai kai ba safe ba rana ba dare duk kai fito fito ana kada ƙuri'a goma na safe a ce ka faɗi yana daga cikin asara da Allah yake ɗora masu kuɗin Najeriya ka san baka cancanta da shugabanci ba ba a san ka ba a ƙaunar ka amma ƙarfi da zai ka sai kai ke kai kai kai sau ɗaya kai sau biyu kai sau uku kurmus ka rasa sannan ya mutum da ya so to Allah ɗaya bai yadda ba sai yanzu zai tawakkali to can wani alƙawari ne da yake bin shi a'a tsumun fikan talafa akwai rungurin da Allah zai ɗora mai asara ya sani ko bai sani ba yasa akwai wanda zaka ga da ya fito wani aikin zai gane anyawa na ba Allah bane yake so dora mai asara dan ka zannan yafi karfin shi wani in yace siyaman yake so kun san yafi karfin shi wani ya ce kansula yake so ya fi ƙarfin shi wani ya ce kaza ya fi ƙarfin shi to kowa akwai inda Allah maɗaukakin sarki ke kama shi wani sai Allah ɗora shi da mata mai san ɓarna da ya kawo ya kawo ita kuma sai ta yi bishasha da ya kawo ya kawo sai ta yi bishasha kamar wani ba Allah aka sai ce shi ba mazhar da aurahe mai iri kaza mai iri kaza Allah ya bashi irin ta ya aura bayan kar abokansa suka tambaye ya ce wallahi akwai biyan bukata amma akwai jan mai eh abin da yake so ya samu farar mata ce kyakkyawa in ta ta haihuwa za ta aiko masa zan kaɗe ɗiyar yawo da ba ta yi kwance bai ce na samu ta ce amala akwai shan mai abin da za a tantana a yi sati biyu ta ruhe a kwana biyu za ka gobe ya fata fata fata fata fata ya nemo kawai ta sake ruhiya fata fata sai ta sake ruhiya a gadi yana cikin a tsohon fikan talafar Allah yana iya ɗora mutum asara ta wannan fuskar ko tocin Allah ya samu dace walai da doliya sauran min da sufula to amma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi an tambaye shi ya fassara kalmar me kake nufi da al-yadul ulya yace hannun da yake dauka ya bada ita ce al-yadul ulya hannun da yake mekawa ya karba ita ce al-yadus sufla Allah ta tsare mu cikin yadus sufla wabda abi man ta'ulu sai manzon Allah ce amma ka fara da wanda kake daukan nauyin su ka fara da wanda kake ciyarwa in ka tashi yin sadaka fara da wanda kake ciyarwa kai fara ba wa kanka sannan wa sannan matarka sannan wa ƴaƴanka sannan wa barorinka sannan wa makwabtanka sannan fa na'am har yanzu ba da ya fito iyaye fa to nan bon suke zuwa ko nan batu ko nan basiri to gari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wabda abi man ta'ulu ka fara da wanda kake ciyarwa to iyaka nan shine inganta a hadisi shi yasa na tsaya na karanto na fassara shi taqulu imra'atak malamai suna so su fassara maka me ake nufi da wabda abi man ta'ulu inda zaka tsallake ka fita kai gwaninta to matakka tana cewa an fik alayya aw tallikni ka ciyar da ni ko ka sake ni in zaka iya aurin mace ka ci da ita in ba za ka iya ba sakata ta je ta auri wani za ka daga cikin garajen da mutum yake mutum bai da sana'ar taro bai da sisi ya jera mata uku in ya tayi da safe ya wanka ya asuwa ke ɗora hularsa ya zo majalisa ya zora a nan zai ci na safe a nan zai ci na rana a nan zai ci na dare ya suka ci ya suka wanki ƴaƴansu ya suka yi wanki ba problem ɗinsa ba ne hidi abin da ya sani a kowace take da baki in ya koma zai sauke lodin da ya ɗauko ya gama gobe in yawan kaya fito ya gama jibi in yawan kaya fito ya gama to irin wannan bai dace ba matarka tana cewa ka ci yadda ni ko ka sake ni in za ka iya ka aure ta ka ci da ita ka tsare haƙoƙinta in ba za ta iya ba sawwaƙa mata shikenan sai a zauna lafiya kalau an fi kalayya aw ballikni wa yaqulu mamluk mamluka mamlukuka bawanka yana cewa an fi kalayya ka ci yadda ni aw bi'ini ko ka kai ni kasuwa ka sayar da ni a wajen mawadaci shi sai ciyar da ni wa yaqulu waladuk danka yana cewa ila man takiluna a hannun wa zaka bar mu waye zai kula da mu in kai baba ka sa riga ka fice to kuma waye zai sulle riga shi go gida rike mana su da rike mana kai babu wanda zai da haka waɗannan mutanen ba su da haƙi ba inda za su je sai a wajenka to wajibi ne su ne a matakin farko ka ciyar da su حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة wani yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a rinka yin sadaka ayi sadaka yayi bayani yayi bayani ya kwadaitar akan yin sadaka fa qala rajulun sai wani mutum ya miki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yace indi dinarun yace da ina da dinari kwaya daya daidai da nawa kenan a yanzu dinari daya Na'am, nawa ne farahin dubu rubu'u dinari? Na'am? Zai kai dubu sittin da wani abu? Na'am, to a wannan zamanin ya ce manzo Allah ka ina da dinari kwaya daya. Rubu'u dinari ya kai dubu goma sha wani abu wanda ake sadaki da shi ko? Sai kai times four ko? Shi ne malaiki sa zai wajen dubu sittin ko? To ya ce ina da dinari farahinsa ya kai dubu sittin a yanzu. Sai manzo Allah ya ce an fiqhu ala nafsi yi makanka hidima da shi da haka in kana da dubu sittin fara kashe ta a kanka eh amma kuma kada fa a yanzu ta kare ƙormus a jikinka ka je ka siyo rigar dubu talatin takalmin dubu ashirin hular dubu goma ka zuba goma ka haya ice cream a taba ta kace manzo Allah ce an fiku ala nafsi eh su a can dubu wannan dinaran na da bai fi bukatar da zaka yi ta naira 200 ko 300 a yanzu ba darajar sa'ada amma a yanzu ta wuce wannan da yanzu ba kowa bai yake daukan dinari da fa a matsayin albashi isa za ka gane ana cikin talauci fa a duniya a yanzu da can dinaran abin lissafin wasu kasuwa ne amma yanzu duk wanda yake da dinari a garin nan mai kuɗi ne watan nan ya kai goma sha hudu wai da Allah nawa gare ka akawun ka ce dubu sittin sai kai ran kai daɗe ai dubu sittin a sha hudu ga wata wallahi sai wani da wani sai ce to an fi kuhu ala nafsi siyar wa kanka qala indi akhar yace akwai wani qala an fi kuhu ala zawjatik yace to ka ciyar da matarka kaga kenan ita ce mai haƙƙi na biyu dan daga gidan iyayenta ka je ka karɓo ta da la ilaha illallah dan duk in ka kalli abin da kawai matarka bai wuce la ilaha illallah ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum akhadtumuhunna bi kalimati Allah da kalmar Allah madaukakin sarki kuka karbo su in ka ce ana bada sadakin 20 inda lissafa 20 sau shekarun da kuka yi al lissafa a ladan kwance ku da ita nawa nawa ne yayin lokacin da bai tafi kwandala kwandala ba fa yasa manzo Allah ya ce abinda ake karbo mata a kawo su gida kawai sunan Allah madaukakin sarki ne dan sadaki in zaka yi lissafi ba inda zai je shi yau wani zai kwanta da karo sai ya kashe dubu talatin kanta yadda kai fa an ka bada dubu ashirin din nan a hekara sau nawa za a yi a hekara biyu sau nawa za a yi kaga kenan magana sadakin ka tun dadewa an manta da ita kalmar Allah ta rage to inda kana zaune da ita da kalmar Allah madaukakin sarki ita ce mu haƙi number 1 kana samu ita ma ta ji dadi in ka ji dadi ta ji dadi in ka ci ta ci ko in ta cika ci matar Bahaushe kenan ko dan tun yana kan tukunya wata take koshi ba laifi bane ka taba ta ji ko gigiri ai yace to akwai wani inda aka race an fiqhu ala zawjati ka ciyar da matarka ala indi akhar yace akwai wani dai qala anfiqu ala khadimi yace ka ciyar da baranka yaran gidanka su ma su ci yace thumma anta absaru wata riwaya ta hudu ya faɗa yace akwai wani yace kuma kai ka fi sanin yadda za a yi shi da kai ka fi sanin su waye suke liƙe da kai su waye suke kusanci da kai wani ba mamaki a garin daga shi sai matarsa sai baran gidansa in manzo Allah zai ci gaba da lissafa ba maki wanda za a lissafa ba shi a jikin shi sai manzo Allah ya ce anta absaru kai ma kana da hankali kana da basira ka fi sanin wanda ya cancanta da guntun abin da rage a hannunka da haka dai mai mataki na farko a arzikinka kai ka ci kai a karan kanka sannan matarka sannan ɗanka sannan barorin gidanka sannan wanda yake kusa da kai sannan wanda yake kusa da kai sannan wanda yake kusa da kai in za ta yi har garinku har jiharku har ƙasarku wannan farin lahi ce yutihi man yasha wannan farin Allah madaukakin sarki ce amma lalle ka fara da kusa kafin ka je nesa kada ce maka ana tara kuɗin kaza da kaza a America ga account number kawai ka dauka dan dan dan dan wani daga gumal kawai ka harba char dala dubu biyu ta tafi eh wannan makwabtanka wani yana nan wata uku bai ci abinci sau uku ba kaga ai da matsala ke abin da ya kamata shine fara daga kusa da kai wani shine abin da yafi dacewa Allah ya sa mu dace na da sauran lokaci ko mu tsaya da 53 ko mu tsaya anan ko to alhamdu na na to yana ga sai mu kwana anan kenan akan lambar hadisi ta 197 kenan idan Allah madaukakin sarki mu bayan layya kenan tun da rana ta wa sallah kenan ko ita ce goma ga watan Zulhijja muna fata Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar a cikin sa'a da daraja Allah ya sa duk ibadun da zamu yi a wannan gomar da ranar layyar da bayan ta duk Allah ya sa karbabiya ce kuma Allah ya sa dan shi zamu yi wanda abin suke da abin da za su yanka Allah ya sa musu albarka cikin yankansu wanda ba su Allah hore musu abin da za su yanka kafin wannan rana din dukkan ayyukan da muka yi na ibada Allah dora mana shi a mizani na kwarai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambaya kamar haka ga na na 96 na'am eh gunda da ya inganta da daidai gunda ya ce wal yadul uliya khairun min al yadus sufla wabda bi man ta'ulu iyaka nan ya inganta taqulu imra'atak wanda suka ce idraji ne kuma bai inganta ba bai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wabda bi man ta'ulu iyaka nan hadisin ya inganta wallahu ta'ala a'lam wannan mai tambayar a rubuce yake cewa Allah taimaki malam amin malam tambayar ita ce wani mutum yayi aski ko yankan farce ranar uku ga watan Zulhijja kuma yana da niyyar yin layya to malam idan yayi layyar ta karbu dama can da aka sai ayi askin ko kar ayi askin ba dan karbuwar lada bane ko ba karbuwar ladar abinda ake kwadayi shine ka haukan abun layyarka da mafi kana mai mafi nauyi yin abin da ake da bukata wanda yake da niyyar zai yi layya to hatta gahin da ke jikinka da farkanka ana aunawa a sa su cikin ladanka shine abin da yasa aka ce kar ayyan kallon yar ba wai da alakar bane za ta karbu ko ba za ta karbu ba dan ka ƙara samun daraja ne akan layyar taka na'am malamai kuma sun yi ta tattauna akan cewa din fa a yanke din ko kar a yanke ko har babban malami ya ce ya sake fidda wata fatawar kwanan nan ko na'am Allah ya samu dace Assalamu alaikum, Allah taimaki malam menene hukuncin ɗaukar alƙur'ani ga mace mai da yake da fensar aka rubuta ga na abu kuma an goge ina ga ko mai haida ne ko janaba na'am matar da take da janaba ba ta ɗaukar alƙur'ani kai tsaye wacce take da janaba ba ta ɗaukar alƙur'ani wacce take da haila idan malamar alkur'ani ce ko ɗalibar alkur'ani ce wanda za ta iya ɗaukan alkur'ani ta karanta ko ta yi hadda amma sharaɗi ta zamanto malamar alkur'ani ko ɗalibar alkur'ani tana zuwa wildan ko tana zuwa makarantar mu ko dai ɗaya daga cikin makarantar matan aure kuma in ba ta karanta ba hadda ba za ta shiga ba kuma za a wuce ta a karatu wannan babu laifi sai ta ɗauka ta karanta dan kar karatun ta ya samu rauni wannan babu laifi malama ce mai karantar da mata alkur'ani da tajawidi kuma tana zinin haila kuma ba lalle bane karatun ya zo mata daidai da take zo ta sarrafa in ba qur'ani a hannunta sai ta dauki qur'ani ta samu nutsuwa ta karantar da su wannan babu laifi amma mai janaba suka ce kar ta dauka saboda ita matsalar ta minti biyu ce ko ta minti uku mace ta kwanta da mijinta tun dare to wani irin kaju ne za ta waye gari da janaba har ta zo makaranta da janaba akara muki Allahu ko haka zaki me ya faru ni tala ina da janaba ai kamar akwai wani kaju a cikin bai da miji haka ki wanka kafin ki taho makaranta ki dauki alqur'ani duka matsalar janaba minti biyu ce ko minti uku kana tashi daga kan mace ko tana tashi daga zuwa daga mijinta dauki bokiti har mai halar ya ga mana ma inda sanyi ne kar a kwanta sai an tana da ruwan zafi saboda ana tashi a shiga minti biyu uku ta wuce to me ka magana taba da qur'ani in dai ba dai sakaci da wasa ba Allah ya sa mu kiyaye da haka da mai jinin biki da mai jinin haila in dai ɗaliban alkur'ani nuna za su taba amma mace tana sati uku ba ta ɗaukan alkur'ani kawai dan ta ji an yi karatu yau ko gobe jinin haila na zama ta ɗauko da kake kinkikin ta ɗauko qur'ani a azunubi za a rubuta mata dan ba ta cikin wanda suke ɗaukan alkur'ani yau da kullum amma mai ɗaukan sa yau da kullum janaba ko haila ba sa hana haila ko jinin biki ba sa hanawa jinin biki zai iya janta har wata biyu jinin haila zai iya janta har kwana biyar har kwana shida har kwana bakwai wata har kwana goma wata har sha biyar to idan za ta ja har kwana goma sha biyar kace ba ita ba alqur'ani ai qur'anin ta zai samu matsala amma jinin biki duka jinin a janaba minti biyu ne minti uku minti biyar minti goma an gama da shi Allah ya samu dace mala ina neman shawara akan ni ne na ga yarinya nake santa ita ma yarinya tana so na na'am amma ita uwar yarinyar ba ta so na na'am malam yace shin malam in bar wajen shi yafi alkhairi amma yaya zan yi malam na'am an ta abu sauru ko kai ka fi kowa sani me yake faruwa a gurin na ya nemi maganin farin jini na'am yake nan to ka nemo masu zuma ka nemo masu hoton zuma za ku sulhunta da uwarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle lalle a nemi shawarar iyaye a lokacin da za su aurar da a lokacin da za su aurar da iyaye ita budurwa an ce a nemi izininta budurwa an ce a nemi izininta ko ita kuma bazawara a karɓi umarninta a ɗaura mun aure da wani ita kuma budurwa a nemi izinin tawana ya zo ya ce yana son ki kuma mun bashi dama ku tattauna ya kika gani kawai turafe ta tahe ta lullube kai kenan an gama ko ta yi dariya ko ta ce ni fa ba sai wani kar ma da aje da ta rijiya an gama a bata so sai manzon Allah ya ce ko da an samu wannan ce to kuma ku nemi shawarar iyaye akan aurar da ƴaƴayensu to ke hajiya ya kike gani yarinya ne ke kika zauna dai da ita yau shekara goma sha biyar shekara ashirin na san kin fi sanin ɗabi'unta da waiwa ne dai ɗan gidan wane ne ga ɗabi'ar gidansu ke ya kike gani ita ma a tura mata ƙasa ranke daɗe ko e in aka ki tura mata ƙasa za ta ɓata auren ani wallahi ban so bane duk mutanen nan ba sa ganin mu da mutunci yanzu ga ƴar mu ta isa aure da dami za su miki ba ta isa aure ba ba su da alaƙa da ita kai da ta isa aure ai duk ba sa ce a'a duk maganar ba wannan bane ba yaron nan ma bai san ma da yarinya a gidan nan ba sai kwana kaza haka dandambe ai ubansa ne mai girman kai kaza kaza ta a faɗa maka ni na masa kaza lokacin mana yara amma zama sulhunta wannan yaron da ina ganin akwai alkhairi gaskiya yaro ne mahaddacin qur'ani mai kokarin neman na kansa kaza da kaza in da yarinyar nan mun aura mata mun mata faɗan da ya dace insha Allah za a samu zaman lafiya sai to ada ne ban dauka ba na dauka girman kai gari kaza da kaza to yanzu za ta dauka umarninta ne 100 bisa 100 ya ce a yi auren to shi kina ka auren ya samu lafiya ƙarar idan uban ya gwada ƙarfin shi ya ce dole sai an yi ko tana so ko ba a so to kuma auren ba zai zauna lafiya ba wannan galibi shine abin da ake gani in mace ta dage akan ba ta san ita ta je gidan wani uba shine alwali tabbas amma uwar za ta iya yin duk abin da za ta yi ta hana auren ya zauna lafiya ƙarar don ƴar uwar shawarar uwar ta take ji kan ta gaya babanta matsala ɗaya ta gaya babanta matsala sau goma kuma sau goma ta kawo shawarar uwa ba ta gaya mata gaskiya ai ya ce mun kaza ce mun kaza ake kika kiyanta inda yana son ki ai da kaza zai yi da kaza zai yi da kaza zai yi ita kuma ta san ba a mata haka ba din amma za ta dora yarta kawai dan ta kashe auren ta da ta nuna fa cewa ita ma fa ta isa tana da karfi da haka dai magana ta gaskiya idan uwar yarinya ta ce ba ta son ka to shawara ba ta wuce guda biyu ba ko ka dage da addu'a eh ya muqallibal qulub kallin kalbaha eh mai juya zukata ka juya zukatanta in aka juya zukatanta shikenan ka zauna lafiya kala in ba nan ba ka rika zuwa Abuja kana karbo wanda ake buga a Abuja sai sai kai wasa da shi eh in kai wasa da kuɗi ka jaran Allah sarki da yaran nan na dauka dan ba shi da kirki wallahi yaran nan mai mutunci ne yaran nan ya san darajar mutane to kenan an gama tunda kana da darajar ha daura aure lafiya kalau amma ka dage ta dage uban ya dage wala ta dai za ta tundura muku wannan auren Allah dai rufa asiri na'am na marubucin na shi ya magana cewa ya so a sashi a ya yi haddada ya haddada ya yi ta matsaya na na'am ne ke so a sai a da kuma ban shawara abin da to shi wannan ya ce mahaddacin Qur'ani ne ko yana haddada yana haddar Qur'ani dalibin alqur'ani ne dai a takaice amma matsalar sa dai a duniya shi makaryaci ne ya yi ya daina karya ya tasa shi da yake addu'a ku tiya shi don Allah Allah ya taimake shi ya daina karya muna maka addu'a Allah ya taimake ka Allah ya sa ka daina karya da yadda baka daina karya ba akwai barazana cewa banda kai a lissafin mutanen arziki wala ya zaro rajulu yakzibu hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana karya yana karya yana karya har sai Allah ya yi fushi ya cewa mala'iku ku rubuta wani a cikin makaryata wanda Allah ya umarni aka rubuta cikin makaryata ba zai taba samun alheri ba ko duniya ko lahira da haka in ma da wasa kake ko da dariya kake kai kokari ka daina musamman kuma abin da yake koya mutane ƙarya Facebook din wannan da wasa mutane suna ƙarya kuma suna yada ƙarya duk labarin da ka tabbatar bai da gaskiya karka yada duk labarin da baka da aminci akan sa karka yada da ka an ce maka ka ji kaza ka ji kaza karka harba saboda matsalar duk labarin da ka harba ya fita daga karfinka ba yadda za ka iya dawo da shi minti ɗaya kana saka shi wallahi ba maki a kowace ƙasa a duniya za a iya ganin shi musamman kwafi and paste ne kawai yana ba truth turut ko ya ƙara gaba da shi cikin minti ɗaya Allah kaɗai san adadin mutanen da za su gani da wannan ƙarya yasa yanzu ƙarya a yanzu tafi ƙarya a zamanin annabawa muni ƙarya a zamanin annaba sai a yi ƙarya ɗaya a garin nan ta hekara ba ta gama garin nan ba amma yanzu a yau aka yi ƙarya kowa a Najeriya inda yana da kulluwa hayaji eh zai ganta a Facebook zai ganta a WhatsApp wata ƙil America su ɗauka su yaɗa sai an yi kwana uku ai ta zagaya a rasin da ake ciki na'am DSS ba ƙwarai kwa jami'an DSS sun fito sun karyata an ce an samu naira biliyan 21 a gidan shi da bindigogi da katunan zaɓe da wai haka ake ta yaɗawa daga ba jami'an DSS sun fito sun ce su fa halin da ba su yi bincike ba ko gidansa na katsina ko na lura ba wani bincike da suka yi barantana a samu wani kaya to ya kamata kenan ko kana so ka ɓata mutum ko kana hiri da shi ko baka shiri da shi ka faɗi iyaka abin da ka tabbatar ne ka kai dauna lafiya kalau a takaice dai ƙarya ba a yin ta ko dan ayi dariya mutumin da zai yi ƙarya dan ayi dariya fa tablugul afaqa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin samura na ana yin ƙaryar cikin minti kaɗan za ta haɗa sasannin duniya yanzu ne yake tabbatar da hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yana gari aka na masa wata nau'i na azaba ina ji guduma ce ake dauka a sa ta a wuta ta yi zafi guda biyu ɗaya a wuta ɗaya a hannun mala'ika in ya lima ta a wannan gefen ya zaro ta ta keye shi lokacin da zai zuma ya lado wannan ta yi ja yana ɗauka ya ɗauki ɗan har ya buga da ƙarfi nan gefen ya zuba ta sai da zaro ta ta keya kafin ya dawo nan ya manne wannan ta yi zafi sai ya ɗauka sai sake buga mashi aka za a yi ta mai azaba tun daga ran da kuka sahi cikin kabari har Allah tashi alkiyama sannan a maka hukuncin mai ƙarya Allah madaukakin sarki ya tsare mu bawan Allah ka yi kokari ka daina ƙarya koda kana sha'awa koda kana samun kuɗi ita ce zama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin kace eh mala yana karo na hadisi kai san mutumin da yake labari ya kauda ƙarya kawai don mutane su ji daɗi a yi dariya wannan mutum manzon Allah ce kai can sa Allah rufa mana asiri